وكل مدرسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da hudu ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shine ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu da daya miladiyya ina muku barka da warhaka ina muku sannu ko da ke ba zan ce muku sannu da zuwa ba ku ne za ku ce mun sannu da zuwa idan ba manta ba lokacin da ya gabata a darasin da muka tsaya kamar yadda nake cikin uwa da kuke bibita sun ce mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na ɗari da hudu za mu tashi hadisi na ɗari da biyar babin da ake magana a kai babin mururi bai na yadda musalli babin da yake magana dangane da wucewa gaban mai sallah menene matsayin haka wancan darasin shine na 18 wannan kuma shine darasi na 19 da zamu tafi kan haka ne zamu tafi kan al-hadithul khamis ba'da al-mi'a al-hadithul khamis ba'da al-mi'a hadisi na 105 ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala أقبلت راكبا على حمار أتى منه وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد wani hadisi na ɗari da biyar an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ta kare ta a gare shi. Abbas kuma shine babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wato shi Abdullahi ɗan Abbas shi da manzon Allah ɗan wa da ɗan kane ciki. Abdullahi ɗan Abbas ya ce aqbaltu rakiban ala himarin atalin aqbaltu nazo rakiban halin kasancewa ta ina haye ala himarin akan jaki a tanin ta matar jaki kin shi lafazin himar a larabce yana nufin jaki sawa'un mace ko namiji kamar yadda ashat yana nufin akuya sawa'un mace ko namiji ko asai ko ta matar da ana kiran sun suna ashatu a larabce haka al'atan ana kiran namijin a alhimar namijin ana kiransa himar ta matar ma ana kiranta alhimar idan an ga dama duk za a faɗa ka a larabci in kuma an ga dama a bambance alhimar namijin kenan atan kuma ta matar kenan an gane ko kamar yadda lafazin al-insan yana nufin dan adam sawa'un kana zakaran aw unsa mace ko namiji aqbaltu rakiban ala himarin atanin nazo ina haye akan jaki ta matar wa ana yawma idin qad la hasul ihtilam ni a wannan ranar na hasul ihtilam na kusanci shekarun mafarki wato yana dab da balaga kenan shi ne kamar shekara sha uku zuwa sha uku da rabi zuwa sha hudu tun da balaga takan zo wa ɗan adam namiji lokacin da yake shekaru sha biyar kamar yadda hadisai suka nuna an gane ku wannan shi ne galibi ta iya wa balaga ta zuwa mutum bai kai sha biyar ba ta iya wa ta yi jinkirin zuwa bayan ya shekaru sha biyar har sai ya kai sha shida amma dai mafi rinjayen faruwa shi ne ɗa namiji balaga takan zo masa ne lokacin da yake ɗan shekara sha biyar ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى لوكتين da nazo haye akan wannan zata manzon Allah yana sallah wa mutane a Mina wato yana mutane limancin wata sallah anan bai ambaci kowace sallah ba azhar sai la'asar sai bai ambata ba ila ghairi didarin ba tare da wani katanga a gabansa ba wato babu wata katanga da ya mayar a matsayin sutura ta iya yiwa ya ɗauki sutura tunda sananne ne cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi da sutura duk inda zai shi ya sa a gaban sa lokacin da zai sallah a nan wurin Abdullahi dan Abbas yana kore cewa a gaban manzon Allah ba wata katanga shine ila duri bidar ba wani bango ta iya yiwa a kowane abin manzon Allah ya sutura da shi kuma ta iya yiwa babu komai saboda manzon Allah bai samu abin da zai sutura da shi ba sannan wurin ba hanya sai ta wucewar mutane ba فمررت بين بعض الصف sai na wuce gaban wani sashi na sahu an gane ko kamar mutum ya shigo nan cikin masallaci misali daidai kofar nan waɗansu sun fara sahu su ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa nan tsakiya shi kuma ya shigo ta nan kofar ya tsaya a can ba su bar musu fili ba kaga ya tafi dama ya wuto ta gaban su har ya zo nan inda suka bar fili inda bai suka ba shine famarartu baina ba'd as-safi sai na wuce tsakankanin wani sashi na sahu wai duk yana haya kan me akan jakin sa fa nazaltu sannan sai na sauko wa arsaltu al-atab na saki ita wannan jakar tarta'u ta tafi tana kiwo wa dakhaltu fi safi ni kuma sai na shiga sahu na kabarta falam yunkir zalika alayya ahad babu wani wanda ya min inkari bayan an gama sallah cewa abin da nayi bai yi daidai ba duk sun yarda cewa abin da nayi daidai ne ba wanda ya min inkari an gane ku wato kenan abin da wannan hadisi ke nunawa idan mutum ya wuce ta gaban sahu bai ke fara musu sallah ba inda ya wuce ta gaban liman tsakanin tsakanin liman da sutura to shine ya ke fara mutanen wannan sallah amma tun da ta gaban sahu ne wuce bai kisra musu sallah ba domin suturar su shine limamin su a wannan lokacin suturar liman ita ce suturar limamin su ma'ana idan liman yana sallah wa mutane ko da an samu sahu ɗari a bayansa ko mai kan a bayansa kowane sahu ka ta gabansa ba ka ketara wa ko waɗannan mutanen sallah ba sai fa in ka ketara ta liman ne to ka ketara musu su duka ina fara za ka ka ketara wa liman kuma ka ketara wa adadin mamudin da ke bayan sa ko na wannan su amma in su ka ketara wa to ka ketara wa liman ba kuma su ma ta san kuma ba ta ketaru ba a shari'a malai yake ma yi ukhadu min alhadith abinda za a iya koyo karkashin wannan hadisi awwalan anna murura al-himari bayna yaday al-musalli la yanqudu salatahu wa la yaqta'u dan da shi ya wuce ta gaban mai sallah to wannan baya walwale sallan mutum baya kisa wa ya atul khilafu fi hada wannan ra'ayin sa ne fa fada za mu zo nan gaba mu ce mun yadda ko mu ce ba mu yadda ba wa ya atul khilafu fi hada sai ce bayanin sabani game da wannan matsala zai zo nan gaba fil hadith alladhi ba'da hada insha Allah a hadisin da zai biyo bayan wannan na biyu أن عبد الله بن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ أو قارب البلوغ Abdullahi dan Abbas lokacin da manzon Allah ya bar duniya lokacin yana dab da balaga ko ya balaga لأن هذه القضية وقعت في شدة الوداع domin wannan al'amari ya auku ne a hajjin ƙarshe da annabi ita shiddatul wada'i da ake cewa hajjin ban kwana baya nufin cewa manzon Allah ya yi wani adadi na haji wannan sai ta ƙarshe ta zama ta ban kwana ita ce hajjinsa guda ɗaya da ya taɓa yi a rayuwa tun da yake so hudu ya taɓa yin umara so ɗaya ya taɓa yin aikin haji to amma dan me ake kiran da suna hijjatul wada'i hajin bankwana saboda wannan hajin kafin manzon Allah je sai da yin hela a Madina mutane da dama suka bi sannan aka aika ƙauyuka da dama mutane suka tafi wadan kuma daga Yaman suka taho sai Ali bin Abi Talib daga Yaman suka taho a lokacin suka haɗe da manzon Allah a Makka to an yi taro mai yawa taron da yake har manzon Allah na cewa ku zo anni ku zo anni la'alli la alqakum ba'da ami hadha ku koyi addinin ku daga wurina ko ko ya kai tsaye ba tare da kun ji an ce na ce ba ku ne kuka ji da kanku me yawa daga wannan shekara ba za ku sake gani na ba to wannan abin da ya rinka yin tawa sai aka fahimci wa da'i annabi yake wa mutane tabbas bayan wannan aikin hajjin ko manzon Allah bai rike ba Allah karɓa rayuwarsa sai zanto ka annahu yuwaddi'ul muslimina kamar yana yawa musulmi ban kwana na cewa zai koma ga mahaliccinsa sallallahu alaihi wa sallam da haka ake kiran da suna hijjatul wada ba wai dan ya taba yin wata aikin hajjin ba ban da ita ba wannan sai ta karshe a ba ma ita ta farko kuma ita ce ta karshe aikin hajjin sa ina fatan kun fahimta to shi Abdullahi dan Abbas wato ko dai ya balaga ko yana dar da balaga a wannan lokaci don lokacin lokacin aikin hajjin ban kwana ne قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنهل ثمانين يوما كفن متوى النبي ده كمر كتن كتن كوانا ثمانين wato bayan ya dawo daga aikin hajjin bai daidai bai fi kwana tamanin ko nawa makamancin haka ba Allah ya karɓi rayuwarsa to shi Abdullahi dan Abbas dai zance da ya fi ƙarfi na malaman tarihi masana sira suka ce an haife shi ne kafin annabi ya yi hijira da shekara uku kafin hijira da shekara na shekara uku to annabi kuma bayan ya yi hijira ya je shekara goma a madina sana Allah ya karɓi rayuwarsa wannan sai ya baka lissafin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin Abdullahi da Abu da shekaru nawa sha uku sha uku hadisin yaro ne matuƙa yana cikin sigarar sahaba yara ƙanana cikin sahabbai ina ba ta fahimta to amma ka duba irin ilimin da ubangiji subhanahu wa ta'ala bi saboda albarkar addu'a na sa sun ce Allahumma fattihu bid din wa 'allimhu tawil abu na uku anna ikrarar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min sunanihi abinda annabi tabbatar ikrar abinda aka yi a gaban sa bai hana ba min sunanihi ana girga wannan abin cikin sunnonin annabi لأنه لا يكر أحد على باطل دان أنه غاية تفتت متون كم برنا متون برنا يا أنه بزي جالي سبا إن دي هر ولي أبو أغبان النبي أنه بي حنا سبا سو يانون وانا أبن دي دي دان دا بعد دي بني أنه بايس جالي متون فعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين رفع إنكار دا النبي وعبد الله دا عباس وانا نمون أبو قدابيو نفرقو صحة صلاتي إن جنتور صلى تشي عبد الله دا عباس وعدم إتيانه بما ينكر عليه sannan kuma bai yi wani abin da zai munkari ba wannan duk ya nuna haka domin da a ce sallarsa bata inganta ba kuma sallar waɗanda ya bi ta gaban su da jaki bata inganta ba da annabi ya ce su sake sallah ko an ba sallar da ya faɗa cewa bula da abu karka ƙara ina fata ku fahimta abu na hudu cikin hadisin istadalla ko ustudilla bil hadisi ustudilla wato bil bina'i da majhul kenan ko an kafa hujja da wannan hadisi على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم وسترة لمن إبتي سترة مأموم دنسا وقد أنون له الإمام البخاري بقول الإمام البخاري يا قل بابي قولنا الحديث ديتي باب سترة الإمام سترة من خلفه باب ديتي نون سترة لمن إبتي سترة مأموم دنسا ba lalle ne sai kowane mamu ya sanya sutura a gabansa ba in ba haka ba sai masallaci su kada ka ta kwaye ke suturan liman ita ce suturan mamu ba kuma kowane mamu sai ya yi sutura ba ke to a taƙaice abin da malam ya kalato mana cikin wannan hadisi kenan cikin wannan hadisi na abdullahi da abbas allah su kare da a gare shi banda shi malaman kuke yin sai da dama sai su ta kalato al'amura da yawa na farko su ce halattin hawan jaki ko ba haka ba kuma jakin ka hau jaka ta mace kuma ya halatta ba sannan halattin dole ɗaya tunda har aka hau ya halatta kuma ya ne a dole kaya duk zaka iya fahimta wannan cikin hadisi da sauran abubuwa da yawa hadisi na gaba alhadisu sadisu ba'da al-mi'a hadisi na 106 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح wannan hadisi an karɓo shi daga ummuna Aisha Allah ta kare ta a gare ta ai ba da kafa da ko wani da yake jira a ce masa wace ce Aisha domin shahararsa ta fi shaharar rana ko ba haka ba inda auren al'ummar musulmi da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowa ya san a lissafin matan annabi ita ce ta nawa kun ba da kunya kenan ni da nace ta shahara kamar rana kuma shi ta biyu mal ta uku to wata ce ta farko kalila sannan wa sannan sauda bintu zama sannan aisha ya yi ce ta biyu kuma shi ma sai mu jira kira'in kadija sannan wa sannan Aisha sannan Sauda wannan malamin ya ce Khadija sannan Sauda bintu Zam'a sannan Aisha wannan kuma ya ce a'a Khadija sannan Aisha sannan Sauda bintu Zam'a yadda al'amari yake bayan Khadija ta rasu annabi bai aure kowa ba sai Aisha to amma ita Aisha a lokacin yarinya ce ba ta kai ta tare ba an ɗaura aure ba ta riga ta tare ba sai annabi ya auri sauda sauda kuma ba zaura ce ana auren ta je ta tare Aisha ko ba a tare da ita ba ko sai da aka je Madina ina fata an fahimta shi yasa idan wadan sun zo lissafi sai su ce Khadija sannan Aisha sannan sauda dan sun san a tarihanta an fara ɗaura auren Aisha ne kafin na sauda waɗansu kuma sai su lura da karewa sai su ce Khadija sannan Sauda bintu zan Asanama Aisha ina fata kun fahimta ita ce dai a Siddiqa bintu Siddiq wato Siddiqa kuma bintu Siddiq ita ce wato ɗan Sayyidina Abubakar Siddiq kenan wanda take wa matan Annabi alfahari da cewa manzon Allah ya mutu baina hatunati wa zatunati a tsakanin kirjina da mukalikina ina tallafa da shi ya mutu yana daga cikin fallalar da take ganin da wata ƴa mace ta samu a duniya sai ita tana tallafa da khatimun nabiyina wa imamul mursalin Allah ya zare ransa a ɗakin ta kuma anan aka binne shi kuma sallallahu alaihi wasallam قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Aisha ta ce na kasance ina barci a gaban manzon Allah wa rijlaya fi qiblatihi kafafuna suna inda alqiblar ta take ma'ana yana fuskantar kafafuna wato kanta yana wani wuri kafafunta dai suna daidai inda alqiblar ta take inda nan zai sa goshin sa fa idza sajada idan annabi ya tashi yin sujada ramazani sai ya ture kafafuna فقبضت رجلي idan ya dan shure ni haka da hannu faqabattu rijlaya sai in tattare kafafuna wa idza qama idan ya miƙe na fuskanci ya shiga cikin karatu ba sattu kuma sai in sake miƙe kafafuna in ci gaba da barci na haka yake ya shiga na kawai in sallah in zai yi sallah sai ya dan diddibe ni haka ko sai ni kuma sai in janye in ya gama sujira in zai sujira kenan in ya gama sujira kuma ta sake miƙe kafafunta tace wal buyut yawma idhil laysa fiha masabih ɗakuna a wannan lokaci gidaje a wannan lokacin babu fitilu kan gidan annabi ba su fiya ko ta kwai ko a ci balbal ba ai kun a ci balbal ne ko ita babu ta ce wani yuti wa bi izin laika fiha masabi saboda karancin abin duniya lokacin ma fitilan ma ba a samu an ba da shi kuma shine khatamun nabiyina wa imamul mursalin sallallahu alaihi wasallam na'am ana zamanin da babu a lokacin akwai fitilun amma a gidan babu gidan annabi babu wanda za a yi wata biyu ba a hura garwashin wuta ba sai dai a ci da biyu a ruwa a kwanta a bacci yau wata ce kuma za su yadda da wannan a gidanka a yi fitin da biyu a laifin ruwa mai wannan hadisi ke nuna wa malai yake ma yukhadu min al-hadith جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي اذا كان بحاجة كضيق المكان halaccin mai barci halaccin mai barci zai iya kwantawa a gaban wanda yake sallah al-idrab kwanciya ta gicciye ba wai ka kwanta kafafunka na nan kuma kansa na saitin haka ba a'a ka gicciya haka a gaban sa shine idrab kun gane ko wannan babu laifi dan kai wannan a gaban mutum yana sallah musamman idan kana bi hajatin kabir makan musamman idan wuri na da matsatsi na biyu anna i'tirad al-mar'ati amama al-musalli la yaqtadi salata wa la yanqusuha mace ta gicciya a gaban mutum yana sallah wannan baya yanke masa sallah ko baya tauye ladan sallah din me yasa ya kawo wannan saboda akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito wanda manzo Allah sai yake cewa yaqta'u salata ar-rajuli idza lam yakun bayna yadayhi mislu مؤخرة الرحل الحائض والحمار والكلب الأسود lallai zai yi shi sallar mutum idan a gabansa babu sutura ɗaya daga cikin ukun nan in suka gita ta gabansa sallar su ta lalace na farko alha'is mace baliga na biyu alhimar jaki na uku alkalbul aswad bakin kare manzon Allah ya nuna matukar kana sallah babu sutura a gabanka sai baligar mace ta wuce ta gabanka an gane ko ko jaki ya wuce ta gabanka ko bakin kare ya wuce ta gabanka sallar ka ta riga ta yanki to ita wannan yankewar ita ne suka yi sabani malaman mazhabobi guda uku Abu Hanifa Allah ya da gafara da al-Imam Malik da al'imam Ahmad bin Hanbal suka tafi kan cewa abinda ake nufi da wannan yankewa shine wato wato zaka samu tawayar lada ba wai sallar ce za ta yanke gaba ɗaya ba za ka samu tawayar lada Imam Shafi'i yace a sallah babu ita ta tashi daga aiki dan shine ya kadan za ka fahimta shi bai wani tawili ba su kan sun yi tawilin hadisin an bayyana ko shi ko Imam Shafi'i yace babu wani tawili hadisi sallah ta riga ta yanke to amma shi Imam Ahmad yana da maganganu ne kaman guda biyu a babu akwai riwaya ta farko wadda ya nuna idan baliga ta wuce gabanka kana sallah ba sutura sallar ka tana nan haka idan jaki ya wuce sallar ka tana nan amma kare ne ya tsaya yana tunani yace to idan baki ne wannan karen to shikenan idan kuma haka dai ya tsaya yana kaiwa ya komo an gane ku to amma a wata riwaya ta ce ya nuna gaba ɗaya dai in sun wuce shi ma ya tafi akan wancan fahimta din a gaskiya hadisin manzon Allah ba zai karba kowane irin tawili ba wannan tawili tawili in dai mace baliga ta wuce ta gaban ka baka da sallah sai ka faro daga farko idan jaki ya wuce haka an fahimta ku haka idan bakin kare ya wuce ta gaban ka shi ma haka baka da sallah su a abin nan za ka iya duba cikin sahih bukari sai ga hadisin Aisha lokacin da wani sahabi ya karanto wannan hadisin sai ce masa inkari tace dan me za ku hada mu mu da karnuka da zakai a layi daya mu ma da dan me za ku hada mu da karnuka da zakai a layi daya ita tana yawa wannan sahabi inkari dan take ijtihadin sa shi kuma ya ji daga bakin manzon Allah ita ta yi inkari da mutum annabi ya faɗa ba malama hadisi kuma suna da kaida suka ce man alima hujjatan ala man lam ya'lam wanda ya samu shine wanda ya sani shine hujja wanda bai sani ba rashin sani ba hujja bane ba ta sani ba rashin sani ba hujja bane shi ko wancan ya sani sai ya kada kaga ita ce hujja ke da haka idan aka bar ana musu da mutum biyu sai yace lalle na karanta cikin sahih bukhari ko muslim manzon Allah ya ce kaza sai ya tabbatar da hukuncin da hadisin ya tabbatar wancan yace ni ban yadda ba dan ni ban sani ba wa za ka rubuta ka kuma da sani ba rashin sani ba hujja bane domin aljahlu adamu rashi ne ba babu kuma ya ba hujja bace amma akwai ita ce ne ita ce hujja ina fatan kun fahimta da haka ne zance mafi inganci ya yan uwa mace baliga in tauce ta gaban ka domin lafazin ya ce alha'idu abinda ake nufi da alha'idu ai allati balagat sinnal mahizi wanda ta kai shekarun balaga kenan ta kai shekarun da ta iya yin al'ada ba wai yanzu tana cikin al'ada ba ko da ba ta cikin al'ada a yanzu domin alha'is din sifa ne ina da kuma fahimta to dan haka kenan sai yake nuna i'tirabul mar'a amam to to wannan hadisin kenan wanda ya nuna da mace baliga da kare idan sun wuce ta ga mutum da jaki sallar su ta yanke ga kuma wannan hadisin yanzu Aisha ta miƙe kafafunta tana sallah gaban manzon Allah har sai manzon Allah ya ture ta me hadisi da kawo hadisin da wannan shine malamai suke cewa wancan hadisi yana magana in ta wuce Aisha kuma ba wuce ta ba tana wurin har annabi ya sallah har ya gama kaga akwai bambanci dan ba wucewa ta ba al-murur ake nufi an gane ku amma Aisha ba wucewa ta ba tana wurin ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wancan hadisin daban wannan kuma daban na uku anna masal mar'ati wa law bila ha'ilin la yanqudu al-wudu'a li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazmizuha yazmizuha bi dhalamin فلا يعلم أيمسها من وراء هائل أم لا تقمت ko da fatar jikinka ta taɓa fatar jikinka ba tare da wani kyalle ba ba tare da wani tufafi ba wannan baya wani wuri alwalan mutum in gane ko domin da ta annabi sallallahu yana ture kasa ta lokacin yana cikin sallah inda a ce taɓa mutum mutum yana warware alwala da sallar shi zai ci gaba da yin kenan ba sallar da alwala ta ne ta warware to dama dangane da cewa taɓa mace yana warware alwala ko baya warwarewa zantuka guda uku ne suka fi shahara waɗannan zantuka guda uku zance na farko taɓa mace ko ta wace irin hanya baya warware alwala zance na biyu taɓa mace ko ta wace irin hanya yana warware alwala ko ba da niyya ba zance na uku na tsakiya wanda suka ce idan mutum ya taɓe ta da nufin ya ji daɗi alwala ta warware in yi nufin ya ji daɗi da ya shafe ta bai ji daɗin ba alwala ta walwale ya taɓa ta ba da nufin ya ji daɗi ba amma da ya taɓa ta kuma sai ya ji daɗin taɓa ta to kuma alwala ta walwale amma idan ya nafa ya taɓa ta bai niyyace ya ji daɗin taɓa ta ba da ya taɓa ta ko bai ji daɗin taɓa ta ba alwala tana da ba malikiya ba kenan wannan shine tafsiri da suka yi to kaga kenan qaulun بأن الوضوء ينقض مطلقا وقول بأن الوضوء لا ينقض مطلقا وقول بالتفصيل zantuka guda uku kenan na fuka hawa to cika wanne zante ne yafi kowanne kwali yafi kowanne karfi zantan farko ko zantan farko cewa taka mace baya warware alwala ka taba ta nufin jin daɗi ba ka taba ta nufin jin daɗi ba da ka taba ta ka ji daɗin ba ka ji daɗin ba alwala ka tana nan ba abin da ya tafi ina fata an fahimta dan manzo Allah yakan yi alwala a gida in zai fita masallaci ya kama ɗaya daga cikin matan sai sun bace ta ya kisin dinta sannan ta kuma masallaci ba tare da ya sake alwala ba a cikin sumbatar mace kaga ziyaratun ne alal masima alal lamsi dan ya fi lam ko manzo Allah ya wuce shi ba tare da ya sake rauni ba kaga ba eh da'awar kususiya ba su da hujja don ba ka yin da'awar kususiya sai in kana da dalili ina fata an fahimta da'awar kususiya ba su da hujja wannan Aisha take faɗa ko ɗaya daga cikin matansa ne suke faɗa ya fi wannan kuma ba a babin alwala bane ba a babin azumi ne shi wannan walakin nakum walakin nahu amlakukum li irbihi wannan a babin azumi ne ko da Imam Bukhari ya kawo kitabu siyam ne cewa manzon Allah yana cikin azumi yana sumbatar matarsa kuma azumin sai na nan sai Aisha dan kar wani ce shi ma zai yi kuma ya sama da kima ta ce to amma annabi ya fi ku mallakar kansa to kuma yanzu duk wanda yake da garanti din cewa shi jarumi ne a fagen sha'awa yana da cikakken control akan sha'awarsa dan ya sumbaci matar sai na azumi ba kuma ya azumin suna nan yana fata mai to amma idan mutum ya san ba ya da tabbas to hanyar lafiya sai a bisa da shekara kamar yadda bahaushe ce an gane ko wato kenan taɓa mace ba su warware alwala bisa ga zance mafi inganci ta kowane irin hanya waɗanda suka zafa fa irin wannan sune irin su ibn hazm su suna ganin ta koya ta taɓa mace ko da wani ne yazo ya ture ka da karfin ya ka fada kanka alwala ka ta lalace ko to ka ba da niyya ba ko da cikin duhu ka dan taɓa ta baka sani ba sai ce ba tace ne kai baka sani ma kila ko namiji ka taɓa ko wata mace ba ka da alwala kaga irin wannan an zafa fa da to kaga har ibn hazm ma da, da malaman sa kama suka ce to tunda ka ce mace dai shi ya ce mace mutlakan ko da harkan kanwa ce in kai alwala ka dauke ta alwala ka tana da ce shi ba ruwan sa kaji rajin ka ji daɗi ba hukunci dai mace ce kai kuma kai namiji ne ta ka da alwala suka kawo masa hadisin annabi na sallah yana dauke da umama ko ba haka ba idan ya zo yin rukuni da sujada sai aje ta in ya gama rukuni da sujada kuma sai ya dauke ta sai ce kuka sani ko nan da hannunsa da tsumma wai kuka sani to waɗannan dai matsaloli abin da nake so mu kai gare shi a cikin wannan hadisi wannan hadisi na nuna idan mace a tsaye take a gabanka ko a zaune ko a kwance ba ƙetarawa ta yi ba kasancewa ta tana gabanka kana sallah har ka ƙare sallar ka wannan bai lalata ma sallah ba amma in ta ƙetara ne a tsakaninka da suturarka to sallar ka ta lalace kun fahimta da kyau abinda wannan hadisin yake nunawa daga cikin matsalolin da suke da alaka da abin da muke ciki mai littafin yake babun jami'un wato wani babi wanda yake gamamme galibin fuka haɗu sukan yi babi irin wannan waɗansu kamar in sun gama wani babban babi kafin su shiga wani babi yanzu kamar nan ya zo yana magana akan sallah ko babin limanci ko babin sutura ya ƙare kafin ya shiga wani babi sai kuma ya ga waɗansu matsaloli da yawa na sallah in yi sai zai ce musu babuka abin zai tsawo kuma kila ma wata matsalar hadisin ta daya to sai ce babun jami'in sai ya koro ababai da dama sai ya su zo a karkashin wannan babun jami'in din waɗansu kuma sukan yi ne a ƙarshen littafin su bayan sun gama komai kun san fikihu kashi biyu ne akwai fikihul ibadat da fikihul mu'amalat fikihul ibadat abin da ya shafi tsarki ya shafi sallah ya shafi zakka ya shafi azumi aikin hajji da sauransu fikihul mu'amalat abin da ya shafi kasuwanci ya shafi aure ya shafi mu'amala ta cinikayya kwangila riba rashin riba menene isora da waye in duk sun gama waɗannan sai su ga waɗannan irin ɗaiɗaikun matsaloli ne ko suka shafi ɗabi'u ko jarunta ko kyauta ko haƙuri ko menene waɗansu ƙananan matsaloli sai su yi babi sai su yi babun jami'un ko kitabun jami'un duk sai su harada su a ƙarƙashin abin na ɗaya waɗansu sai sun je ƙarshen littafi suke waɗansu kuma a tsakiya suke in sun gama wani babban babi kafin su shiga wuri kaga wannan shi ya yi mana shi a tsakiya bai je babban babi ba amma kuma duba bulugul maram a karshe ya kai shi ibn hajar al-asqalani bayan ya gama abubuwa sai ya jami'u na can gurin haka ma malam ma cikin wata shi da irin wannan babi ina ma dan fahimta waɗansu kuma suka yi jami'an din ya zanto a kayyadan din kamar su ce jami'an fi salati wato sai su tattaro waɗansu masa'i na sallah da ba za su shiga cikin ƙananan babuka a can ba sai su haɗa su a nan waɗansu kuma sukan yi jami'in su yi shiru don komai da komai ya shiga ciki kowanne dai malam fikihu akwai ikhtilafin sa akwai salon da yabo wajen wallafa an gane karkashin wannan babi malam ya ambata hadisai to babukan da ke ciki kamar babu tahiyyatul masjid da zamu gani da in muna bin wannan littafin da ke hannuna na wato Abdullah bin Abdurrahman ibn Salih al-Battam da yin sharhi da babin nayi al kalam fi salati duk wannan babukan baki al-Maqdisi ne yasa su ba Abdul Gani al-Maqdisi baki yasa su ba a'a shi Battam mai sharhi shine ya sanya sunan waɗannan babukan amma shi mai asalin littafin Usul Ahkam da yi babin jami'an kawai sai koro hadisan ba tare da ya karkata su a tsakiya ba shi mai sharhi ne da yazo don jin daɗin karatu sai ya sarrafa su ya yi tasarrufi a ciki shi da kansa ya yi bayani da haka sai sai babu tahiyyatul masjid babin da yake magana dangane da nafilar da ake kira tahiyyatul masjid gaisuwar masallaci الحديث السابع بعد المئة حديث نقلي دبقي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين wannan hadisi an karɓo daga Abu Qatada shine Al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari Allah ya kare da gare yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza dakala ahadukum al-masjid idan ta yanku yace ga masallaci fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kada ya zauna har sai ya yi sallah rakawoyi guda biyu an gane ku idan ɗayan ku yi shiga masallaci kar ya zauna har sai ya yi sallah rakawoyi guda biyu na farko dai almasjid abinda ake kira da suna masallaci dukkan wurin da aka ware shi ya fita daga mallakar wani ya zanto an buɗe kofofinsa kuma yana da limami ana salloli guda biyar ko mutane na iya shiga su fita duk lokacin da suka so dan bai zama bangare ne na gidan wani ba to wannan shine masallaci amma idan na bada shagon gidana temporarily ban fitar da shi daga cikin gidana ba ana yin sallah wannan dai musalla ne dan wurin yin sallah amma bai zama cikakken masallaci da ake bukata ba haka idan na yi masallaci a cikin gidana katin gidana ta yadda ba ka iya shiga masallacin sai an buɗe maka gate ɗin gidana ka shiga sannan ka je wannan bai zama cikakken masallaci da ake bukata domin masallaci kafin ya zama masallaci akwai bukatan at-tasbih abinda fuka hawa suke kira at-tasbih abinda suke kira daga at-tasbih daga sabil ne ma'ana ifsahu subul ilayhi buɗe kofa zuwa garin kai idan ne masallaci a cikin bangaren gidana to idan ne babban gate na shiga gidana ya kamata masallacin sai in yi masa kofa ta yadda ka iya shigowa masallacin ba ka da alaka da gidana to wannan ya zama masallaci amma in kowa a cikin gidana yake da yadda an rufe gate ba za ta shiga ba kuma yanzu sai yasa aka rufe kana cikin ko ba za ta fita ba ina ba ban bayyana yanzu ko ka wannan masallaci ne cikakke dan mutane na iya zuwa su fita mutane na iya zama su yi itikafi mutane na iya zuwa su yi nazari mutane na iya zuwa su yi wani meeting na addinin musulunci amma zai idan gidan wani gashi sai ka fita get zai iya yadda duk lokacin da ka dama su shigo da ilin su kanka da za ka ke masallaci ne zai yi nazari kaga ba zai barka ba masallacin cikin kasuwa ana yin salloli duka guda biyar to shi ma musalla ne ke in za ku dana yaza wannan zan kwata na rigima da wani limami zan kwata na rigima da limamai haka girman ake nufi ba na yau yanzu ka je dadin Allah ka je nan wurin irin kayan yadda zango ka je dai katon masallaci kamar na na Madina ba a yin sallah sai in mutane sun zo wucewa su da da masallaci bari mu yi azhar mu wuce yanzu ake masa kuma ya zama cikakken masallaci da ake bukata kaga cikakken masallaci da ake bukata wanda ake sallari guda biyar kuma subbilat tariqu ilayhi subbulati sirq at-turuqu ilayhi an bude kofofi zuwa garin su kai mai shi ya san ya ya zama fi sabilillah baya cikin mallakar sa ya riga ya zama wakafi na musulmai to wannan shine masallaci ina ga kuna fahimta to irin sa ne in ka shiga hukuncin tahiyatul masjid ta kama ka don manzon Allah ya ce idza dakala ahadukum al-masjida kuma anan bai kai kace ba masallacin nan ya iya zama na juma'a ne ya iya na kamsu salawat ne al-masjida da ya fi ko ko na juma'a ko na kamsu salawat sai manzo Allah ce fala yajlis hatta yusalli rak'atayn kar ya zauna har sai ya salla rak'o'i guda biyu to wannan hadisi ana kallon shi ta fuskoki da yawa fuska ta farko dangantakarsa da waɗansu hadisai daban da suka nuna ba a yin sallar nafila bayan asubahi har sai rana ta fito ba a yin sallar nafila bayan la'asar har sai rana ta faɗi an gane ko to menene hukuncin mutum idan ya shiga masallaci bayan asubahi kafin fitowar rana ko bayan la'asar kafin faduwarta to kaga annan maganganu suke na malamai waɗansu malaman suka kalli waɗancan hadisi na hani suka ce ba za a yi ba waɗansu kuma suka kalli wannan hadisi na cewa in ka shiga ka yi ina ba da gumbayi ba a malaman da suke kallon hadisan hani suka ce ba za a yi ba su suna ɗaukar wannan hadisin kamar ya ce fanci ne in ka shiga a waɗansu lokuta da ba wannan lokuta da yin auqatul karaha ba auqatul karaha bayan asbahi kafin fitowar rana bayan la'asar kafin faɗuwar rana da kuma lokacin rana ta take tsakiya suna ganin waɗannan lokuta ba fa yanda za a yi kai sallah a cikin su ko ka shiga masallaci amma wannan hadisi da yace in ka shiga masallaci kar ka zauna har sai ka sallah na raka'a biyu yana nufin a lokutan da ba guda uku nan ba ina da kuma yin waɗansu malaman kuma su kuma suka ce a'a hanin da aka yi na cewa ba a yin sallah a waɗannan lokuta guda uku lokacin da rana ta take tsakiya da bayan asubahi har zuwa rana ta fito da bayan la'asar har zuwa rana ta faɗi wannan ana nufin annawafil al-mutlaqa dan nafilun sun kasa su gida biyu akwai annawafil mutlaqa akwai kuma zawafil asbab abinda suke nufi da annawafil mutlaqa yanzu ɗin kana zaune kawai sai kai niyyar ka tashi kai nafila ya halatta ko bai halatta ba ya halatta sawan kana gida ne kana waje ne kana wani abin nan ne annawasil al mutlaqa nafilar da ba wani sababi da ya haifar da ita ita ce ba a yin ta a ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku lokacin takewar rana da lokacin da aka yi asubahi a kafin fitowarta da lokacin da aka yi la'asar kafin faduwarta to waɗannan ba a yin annawasil al mutlaqa a irin wannan yanayi amma in nafila tana da sababi to za a yi ta ko da a wancan lokutan ne me kake nagala mai sababi kamar misali wato ainihin a shiga masallaci din kaga sababin yin sallaci ne me shigar ka masallaci to kaga za ka yi wannan nafilar a wannan lokacin da yasa dukkan wata irin ranta sujudu tilawa za ka iya sujudu tilawa ko da a lokacin karhanci ne saboda lokacin nan sababin yin sujudar shi ne tilawa din kuma ka zo inda ake yin sujuda in kana cikin tilawa din ina fada an fahimta kamar sallar jana'iza idan ka zo a wannan lokacin za ka yi ta ba za ka ce ba za a yi sallah da mutlaka a wannan lokacin kamar mai kada'in sallah kai ne ba ka yi sallar asubahi ba ba ka tashi sanawa ba sai karfe biyar da rabi na yamma la'asar likis rana ta kusa faduwa sai ka tuna ban yi sallar asubahi ba manzo Allah ce ka yi ta lokacin da ka tuna ta ka ga lokacin nan kar hanci kai bai shafe ka ba don kana ran wata sallah ne da sababin yin wannan sallar yanzu shine tunawa da ba ka tuna ba da babu ita ina ba zan fahimta to wannan zancen da wannan taharirin shi ne ya fi dacewa daukan cewa wato ainihin a indi na tana tana cikin zawatul asbab kai tsaye mutum zai yi ta sawa'un bayan la'asar ne sawa'un bayan asbahi ne sawa zai iya yin ta amma in ba ta cikin zawatul asbab na tana cikin mutlaka to ba zai yi ta ba a waɗancan lokuta dan haka idan ka shiga masallaci a kowane lokaci cikin lokuta in dai ka shiga masallaci to za ka yi wannan sallah ta nafila wannan abu na farko kenan abu na biyu da yake da alaka da wannan hadisi maganar cewa ita wannan nafila menene hukuncinta shin wajiba ce ko ko mustahabbiya ce waɗansu malamai suka ce wajiba ce waɗansu suka ce mustahabbi ce a gaskiya tunda manzon Allah ya umarni da ita yace ayi duk umarni daga bakin manzon Allah Allah ta kunce a matsayin wajibi sai in an samu karina allati tasrifuhu min al-wudu ila al-istihbab in ba a samu wata karina ba da za ta janye umarnin daga wajabci zuwa ga mustahabbanci za a ci gaba da fahimtar wannan umarni a matsayin wajabci duk da cewa wanda suka wajabta kan za su da yawa cikin malamai amma ba a kallon yawa ko rashin yawa in an zo maganar dalili na shari'a an gane ku waɗansu kuma suna ɗauka a matsayin mustahabbi ne sannan wani abu na uku shine tunda manzon Allah ya ce idza dakala ahadukumul masjida idan ɗan ku ya shiga masallaci fala yajlis hatta yusalli rak'atayn to sai ka shiga da niyyar dawa ba kamar kana daga nan bangaren masallaci daga kudu wata bukata ta kama ta kan bangaren masallaci daga arewa ga wannan kofar idan ka shigo ba za ka izin kudan ka je sai ka rika ba ga wata san aiki ne kawai bari ka ne bari ka fita nan ka ka zama abin sabili yanzu kenan wato za ka kisa ta nan kawai ka wuce to wannan shigowar sai ka yi tahiyyatu masjid dan dama kai baka shigo da niyyar kai zauna ba baka shigo da niyyar zama ba tunda ba zama ya kawo ka ba wucewa ne za ka yi murur ne bil masjid suka ce babu wannan nafilar a kanka don manzon Allah ya ce fala yajlis a ce kenan wannan nafila ko wannan sallah ta tahiyatul masjid an lizinta ta ne ga wanda ne aradal julusa fil majlis to shine aka ce fala yajlis hatta yusalli rak'atayn to kai kuma dama ba zama ka zo ba wucewa zaki ko ka shiga masallaci an yi karatu ka tafi ka fita kenan sai ka manta ai da littafi na san na dora sai akan wata kanta sai ka shigo da ka dauki littafin kawai ka fita dama ba zama san ba duk suka ce babu tafiyar zuwa masjid akan ka wadan suka ce a'a shi wannan hadisi yana magana kan abin da yake mai rinjayen faruwa ne abin da yake da rinjayen faruwa shine idan mutum ya shiga masallaci galibi ya shiga ne dan ya zauna to da aka sai manzon Allah ya magana a kansa amma ba wai dan wanda yazo zai wuce shi ma ba zai wuce ma zai to ta kace wai idan kai hasara kai kuka ba kai to ashe kai maliki mali wa kadu min hadith abin da za a iya koya cikin hadisi na farko mashru'iyyatu tahiyyatul masjid li dakhilihi shar'antuwar sallar da ake kira tahiyyatul masjid ga duk wanda ya shiga ciki wa dhahaba ila wujubiha adh-dhahiriyya cikin waɗanda suka wajen ta akwai ƴan zahiriya lin zahiri hadal hadith dan su sun kalli zahirin hadisi wal jumhur zahabu ila istihbabiha amma mafi yawan malamai suka ce mustahabbi ce na biyu annaha mashru'atun li zatil masjid fi kulli waqt wannan sallah an shar'anta ta ga dukkan wanda ya shiga masallaci a kowane lokaci ko da lokacin karhanci ne walau kana waqta nahayin ko da lokacin da aka yi hanin nafila ne saboda ne li umumil hadith dan kin hadisin amu wato suka ce da shi hadisin da yace in ka shiga kai nafila da hadisin da yace kar ka yi sallah bayan asubahi har sai rana ta fito da bayan la'asar har sai ta faɗi suka ce kowanne amun amun ne wajen wa khatir bi wajen asar kada hadisin idza dakala ahadukumul masjida yana nufi in dai mutum ya shiga duk wanda ya shiga masallaci cikin ku bayan mace tsakanin wani da wani da wani in dai mutum ya shiga masallaci to yayi wancan kuma yana nufin kowane ne kare yayi dan ya ce bala salata ba haka bane ba kaga kowanne amun ne min wajhin lakinnahu khasun min wajhin akhar wannan amun ne da yake idza dakala dangane da dukkan mai shiga yi wancan kuma amun ne fil awqat dangane da waɗannan lokutan guda uku da aka ambata to amma khasun ne kasancewar bai shafi lokuta duka ba ina fata an fahimta tun da ya shafi guda uku can ne kadai ba duka lokacin ya shafa ba ina fatan kun fahimta na uku yace babu wudu da dakhil al-masjid mustahabi ne idan mutum zai shiga masallaci ya zanto yana da alwala tunda an ce kare zauna har sai ya sallan nafila mutum zai sallah ne ba alwala a shi wannan ya nuna musulmi ana son idan zai shiga masallaci ya zanto da alwala ta tare da domin ya samu ya yi wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta futahu hadhihi salatu wa amuru biha dan kada wannan sallah da aka umarni da ita ta kubuce masa na hudu kayyada al-ulama'u al-masjid al-harama bi anna tahiyyatahu tawaf malamai sun kayyade cewa wannan cewa in mutum ya shiga masallaci suka ce ana nufin banda masallacin makka na ka'aba dan shi suka ce albaitu tahiyyatu tawaf to amma wannan ba hadisi bane shine Sheikh Albani ya masa raddi yace ba bambanci tsakanin masallacin makka da masallacin madina da masallacin ko ina in dai ka shiga mafi falalan abin da zaka yi shine tahiyyatu masjid sallan nafila din raka'a ala qawli bi annaha nafila ina ba da fahimta da ko masallacin maka ne abin da zai nan ba za a ce ba aiki tun da ya ga tawafi ka yi tawafi shi ne fi yawa a'a in dai shiga sai lokacin da ka shiga ka yi tafiya sun masa ba bambanta tsakanin da sauran masallaci malaka lakin man lam yurid tawafa aw yusfa alayhi fala yanbaghi an yada as-sala man lam yurid man lam yurid tawafa aw yashqa alayhi dukkan mutumin da bai nufin dawafi ba ko yana ganin dawafin zai ba shi wahala fala yan baji an yada a sala to wannan ya shiga masallacin kaba bai dace ya kyale wannan sallah ba bal yusalli raka'atayn ya wannan sallah raka'a bi kamar yadda aka saba babun nahi an kalam fi salati babin da yake nuna hanin yin zance a cikin sallah kamar yadda muka faɗa waɗannan babuka duk mai sharhi ne ya kulla su amma wanda yake da asalin umdatul ahkam ba zai ga wannan sunan babin ba an gane ku tunda shi ya zuba hadisan da ya ga gaba ɗayan su عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال الحديث الثامن بعد المئة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قادسين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام wani hadisi an karɓo shi daga zaid ibn arqam Allah ya kare ta a gare shi yace kunna na takallama fi salati mun kasance da muna yin zance a cikin sallah mutum yana sallah yana surutu babu komai a kansa yukallimu ar-rajulu minna sahibahu dan daga cikin mu zai iya magana da abokinsa wa huwa ila janbihi fi salat yana gefansa kuma suna cikin sallah haka da muke hatta nazalat har yanzu lokacin da wannan aya ta sauka wa qumu lillahi qanitina ku tsaya a gaban Allah qanitina kuna masu shiru fa umirna bis sukut ta ta umarce mu da yin shiru wa nuhina an al kalam aka hana mu yin magana a cikin sallah an bai mu wannan yana daga cikin babban abin da ake kafa hujja da shi kan faruwar annasikh wal mansukh a cikin hukunce hukuncen musulunci a cikin Qur'ani da kuma cikin hadisi dan ga da suna yin gaskiya cikin sallah daga baya kuma ka yi aka hana yanzu ya zama hani shine ne na yin zance din da ake yi da ya zama shine ne mansuha ga ta lokaci guda ya tabbatar da shi a cikin hadisi ya faruwar annasikh wal mansukh a cikin hukunce hukunce na addinin musulunci ba gaskiya bane cewa wai magana da suke da ta in ta shafi ta gyaran sallah ba gaskiya bane ta gyaran sallah kan ko yanzu ya halitta ko yanzu eh ban ji ba ai ya faɗa ne kawai amma na faɗa ba gaskiya bane eh na gyaran sallah wannan kan har yanzu ai ba hana ka ba domin muku ta zanzantan sa da sai a ce ko yanzu na gyaran da ba ka ga shi ne yanzu mai karfi yace ba su ka ba da aka dace ce ba su ka mu kan ta mu ko ba ka ku ya kuri ba kwatance ne kawai ne ba wai nan wani yankin hukun cewa misali ne kawai misali ban ji ba akwai dadi akwai dadi cikin sallah alaikum salam ana ciki ake magana ai bayan an ƙarƙa kowa yana ganin ta bayan wurin kuma wannan na nuna lafazin alqanut ko alqunut ana yin amfani da shi cikin ma'anoni cikin ma'anonin nan har da ma'anar as-suku kamar da alqunut kuma yana nufin da ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi واسجدي واركعي مع الراكعين ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين سماء القلوب كما نحن يسوع عبد الله الصلاة والصلاة والصلاة والقوم لله قال يقول سماء القلوب كما نحن القنوت القنوت da muka saba yin guda biyu yamma dai sai annawazil yamma kuma tawutri da ake yi idan an zo wutri raka a karshe tawutri duk wannan ne kirsan kanu to shi wannan matsala ta cewa an hana zance a cikin sallah matsalar zance a cikin sallah malamai suna karkata matsalar ta zanto kashi uku kashi na farko wata gaba da malamai suka yi ittifaki gaba ɗaya cewa yin zance a cikin sallah haramun ne yau lokacin da mutum ya zanto ya san wannan hukuncin kuma yana tunani shi ba mantawa ba da gangan ne magana a cikin sallah ba wai dan ya lalace su hukuncin ba dan ya manta ba wannan gaba ɗaya malamai sun yi cewa sallar ta lalace an ban da gaba ta biyu ko bangare na biyu a cikin wannan shine yin zance a cikin sallah a sakamakon aljahal rashin sani ko asahal mantuwa ko al-ikrar tilasta ta aka yi ko tahzuru darir kai dan ka fadakar da makaho kana cikin sallah da makaho ya zuwa fada rijiya sai ka wuce sallah ba da wuce sallah zaka ba sai ka ce malam makayi da ka ta rijiya a gaban ko yi dama ko yi hagu san ka kai ta rijiya a gaban san ka fada rijiya ka ci gaba da sallar ka idan mutum ya zance a cikin sallah saboda mantuwa ko ya zance a cikin sallah saboda jahilci mutum da ya shiga addinin musulunci jiya ko shekaran jiya bai koyi hukunce hukunce sallah bai san bayan ana sallah ba a zance shi zaka ga ana sallah sai yi zance sallar ta lalace ba ta lalace ba ko mutum ne zance a cikin sallah saboda an tilasta su shine al-ikrah din da muke magana ba da yasun shigo gidan magana cikin kiyamul layli Allah ya yi kuka ce kana da kuɗi sai shiru kana cikin karatu ka yi magana ko ma rubuta sai ka ce babu ka ci gaba da sallar ta nan da kuma ta ka ko magana ba ka da abin da ta ko shi ta ka ko magana da haka a nan gurin sallar ka tana nan ba sallar ki ba shi ta ka ko da duniya ce ba ko ta hadiru da yake da muka faɗa ta yi ne don ka faɗakar da makaho wato yana nema ya fada wata halaka ba wanda ya bincike shi ko kuma kana cikin sallah lokacin shi kai magana ina fata an bayyana to a irin wannan yanayi dan kai zance a cikin sallah zance mafi inganci wanda a kansa Imam Malik ibn Anas ya tafi a kansa Imam Shafi'i ya tafi a kansa Imam Ahmad bin Hanbal da shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da suka tafi cewa sallar ka bata lalace ba dan kai zance a cikin wannan yanayi ina da ran fahimta akwai malaman da suka zafa samu suka suka ce kawai sallar ta lalace irin su Imam Abu Hanifa amma gaskiya ba su da hujja mai kwari don ya gabata a baya hadisin zai da yadda manzon Allah ya yi sallama a raka'a nawa a raka'a biyu sabai duk suka rikice sallah da raka'a hudu manzon Allah ya raka'a biyu waɗansu masu gaggawa har sun fitar da wasu lafiya ba su tsaya sun yawo bayani ba ga Abubakar ga Umar manzon Allah ya musu karbi sun kasa masa magana har sai da zai ne ya yi cewa manzon Allah shin sallan nan an mayar da ita raka'a biyu ne ko kuma kaman tawa manzon Allah manzo Allah sai ba dai da ya faru ba mu da ya farka ayyuka ta nan a hudu sannan kuma ban manta ba shi manzo Allah yana ganin kudi yake gine gine sai a ta manta manzo Allah raka abu kawai kai manzo Allah sai tambaye sauran sa hakai a hakkun ma yaqulu bil yadayn gaskiya ne abin da zai dinga faɗa suke faɗa suka ce kwarai gaskiya ne sai manzo Allah ya sako raka abin sannan kuma suka shiga dan ba'adi to kaga ana ana kirga wannan muhawara da manzon Allah ya dogara ya dayin da kuma ta baki da sahabbai suka yi suka tabbatar da abin da zai faɗa ka ne duk a cikin sallah ne tunda ba ta riga ta cika ba hukuncin su sun yi zanci a cikin sallah amma da ganganci fa da ganganci ba bukatar haka ta kama li maslahati salah ina wata gubin da to da haka lokacin da duk aka shafi ko mantuwa ko jahilci ko zance li maslahati salah ko abin da mafi da misali in mutum ya yi shi ba a cewa sallah ta lalace wannan shine zance mafi inganci duk wanda yake sallah ba ta lalace a lokacin nan zancen suna da rauni irin maza abin abu halitta da sauransu gaba ta uku ya hakuri mala gaba ta uku shine waɗansu al'amurra da su ba zance ba ne ba kai tsaye amma suna isar da wani saƙo shi suka ce kamar annabi buta da bakinka ka zo za ka yi shugaba sai ka ga datti a gaban ka sai ka hure ka hure ka ci gaba da ka dora goshin ka a wajen ba annahatu kamar gyaran murya haka ina da damu da da at-ta'awwu ka karanta wata aya sai ka tasirantu da abin da suke faɗa na azaba sai ka firgita sai irin yejin nan da ke nuna ka firgita ko irin ajiyar dukiya ina mata da ko al'amini wato nufi irin wanda mara lafiya ke yi haka saboda raɗaɗin ce ciwo ko wani a makamancin haka to duka waɗannan al'amura da abin da yi kama da su malamai suna tattaunawa a kansu cewa shin suna lalata sallah ko za su yi sallah waɗanda suka ce waɗannan al'amura in sun gini a kan harafi biyu zuwa abin da ya sama to sallah ta lalata duk abin da aka ba da harafi kamar tofi suka ce da mutu an samu harafi biyu sa'un da sa'un duk abin da zai iya yi wa ya gini a kan harafa biyu zuwa abin da ya sama suka ce sallah ta lalata amma abin da ba zai iya yi wa gini kan waɗannan harkar ba ta kamar ilimin yanzu waɗanda suka ce akwai a da ha a yi da suka haɗu daga ba ta lalle ya rufa ji ne abin da sama duka su shafin lafiya lalata sana amma abin da duk da yake ne a kan harafi ba kamar buta abu da ba a da harafi wani don ba idan ka ce harafi ne aka ce wani yin ba za ka iya ba da bayani ba ina ba da guna fahimta to waɗannan maganganu da suke dangane da gyaran murya ko dangane da ajiyar zuciya ko dangane da miki na mara lafiya ko dangane da busa da baki an gane ko dukkaninsu zance mafi inganci ba sa lalata sallah an gane ko zance mafi inganci ba sa lalata sallah shi ibn taymiya ma ya kasa su ne gida biyu yace su ababe da mutum ke yi cikin sallah yace abin da zai furta ko ya faɗa yace iri uku ne kashi na farko malahu ma'anan fi zatihi abin da yake da ma'ana a karan kansa kamar yake zai lafazin zai yana da ma'ana al-masjid yana ma'ana ba masallaci yake nan al-walad al-bin fatima ibrahim isma'il duk wani suna da ma'anoni abu na uku yake abin da laysa lahu ma'anan fi nafsihi lakin lahu ma'anan fi ghairihi yana da ma'ana yan hada shi da wannan kamar harfa hurufin da su ila da min da ala da sauransu yin daga kaga ba da kuma da sai in daga kasuwa ko daga gida sai ta hada shi da wani abu yace da abin da yake baya da ma'ana sai a ɗabi'anta ake gano ma'anarsa gyaran murya baya da ma'ana a karan kanka a ɗabi'a da ake gano ma'anarsa nishi na mara lafiya za a fahimta a ɗabi'ance yana isar da saƙon raɗaɗin da yake ji a jikinsa ina ta ta hankalta yace to duk abin da yake yana da ma'ana a karan kansa idan mutum ya furta shi to sallarsa za ta iya lalacewa in dai ya furta shi da ganganci sai in ya yi da jahilci ko da mantuwa ko da zai so zance hukuncin sa hukuncin zance da muka faɗa a baya an gane ko abin da yake baya da ma'ana a karan kansa shi ma ya haɗa shi da wancan amma abin da yake isar da sako ne ke kawai ta hanyar ɗabi'a yace wannan baya lalata sallah da haka dai da gyaran murya da busa da baki kai kure wani abu da bakin ka duk wannan baya lalata sallah duk su zance mafi inganci da ka bi kila sallah zance idan an yi shi bisa sani kuma da ganganci bisa sani don wanda yi zafi ba a kama su da abin nan kuma da ganganci don wanda yi bisa da mantuwa ba a kama su da wannan ko wanda aka tilasta shi ko wanda wani abu makamancin wannan abin da su da da bai alta ba ba mutum ka yi kira ka cikin sallah ba hujja bane sai ka amsa sai ka yi abin da zai fahimta idan zai iya fahimtar gyaran murya ta ce alamar ya gane tana cikin sallah ya halatta ko yi ta kira yi ta kira ta kace subhanallah abin nufi ina cikin sallah ya halatta ba ba komai a kansa ko ba bi ko kai babu an fahimta ko saboda duk wanda ko da makawa in yi zai saka rijiya in makawa ne bai karanta fikihu ya da rijiya ta kace subhanallah ya san tsaki ta da ga kusa subhanallah to zai gani in ya karanta cikin cewa wannan wani kuki ne yake sallah ya zan fata cikin hadari sai ka tabbata amma in makawa da karanta cikin ba gara sai yake ka gashi da uku na ta subhanallah yana kare da gari zai fada hadisi na gaba wanda a kansa yake masa da ta ya yi mata babu da cewa babin ibrahim fi zuhrin shiddatul harri babin da yake magana na sanyayawa a lokacin azhar saboda sanyin zafi abinda ake nufi da al-ibrahim kamar yadda malaman zafiya suka yi ta'arifin sa cewa mutum ya jinkirta sallah a farkon lokacin ta ya kinta a farkon lokaci din ya zuwa lokacin da zafin zafin rana zai rasu an fahimta ku malaman malikiya kuma suka yi ta'arifin da cewa a'a shi ne sallah ta zuwa farkon lokaci sai ba za ka yi ba sai ka tsaya har sai lokacin da inuwar kowane irin abu ta yi kamar daidai tsawon zira'i ita ce idan inuwar ta yi kamar tsawon zira'i zuwa abin da ya sama shi ne mafuhumar shi ta aure an gane ko عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فإن شدة الحر من فوق جهنم من ذا الله فسنوتي إذا اشتد الحر إذا زادي يتننت فأبرد عن الصلاة to ku dan saurara wa sallah ku dan saurara kar ku yi ta a farkon lokaci an gane ku kamar muktarin ku ya shigo karfe 12 da rabi sai ku bari sai kamar sai da rabi ko kun saura ku ko muktarin ku ya shigo karfe 1 sai ku bari sai kamar karfe 2 ko ma biyu da minti goma in dai shine rana din ta dan saurara zafin ku ya tsara wa abrudu wannan ana maganar lokacin zafi ne amma lokacin sanyin hunturu ba za ku saurara da muktarin ku ya shigo ko sai biyu da kusa muktarin shigo sai kai an gane ku fa abrudu an salati ku saurara ma sallah kar ku yi a farkon lokacin sa fa inna tiddatul harri min faydi jahannam dan tsananin zafi yana daga cikin hukuncin jahannama kuka ce min din nan ba ta basiriya bace ba a'a bi bayanin jinsi fa inna tiddatul harri shi tsananin zafi din nan wato min faydi jahannam ya yi kama da hutu na jahannama ba wai lalle hutun jahannama din bane ba don mutum da mawa ba su al'amura ba mutum da mawa su al'amura saboda ne an kamanta zafin rana da zafin hutun jihar mana don kowanne yana da zafi kamar yadda za a kwatanta zaidu da kalu a ce sun yi kama da juna kila sun yi tare wani wajen kusa daya amma jikin zaidu ya kawo ban da gangan jikin kalu da an kamanta an ce wane kamar wane yake ana nufin wajen ne ko wajen fari ko wajen kyauta ko wajen kyau ko wajen ilimi ko wajen jarumta ko ruwa ko abin da mutane ke yi tarayya a kan ta duniya a wani a nufi lalle wani ya zama wani da haka aka ce min sai da hannun ma'ana kamar jinsin zafin kamar yadda wannan ke da zafi ya tawa wata jahannama ita ma rubutun ke da zafi ko kamar yadda rubutun jahannama ke da zafi to haka wannan zafin na rubutun ma zafi ne amma ba ana nufin wannan zafin lalle na jahannama ne ya zo min duniya ba ina fata ku fahimta wannan hadisi ana daukan al'amura da yawa cikin zamanin yake ma yau sabon hadisi abin da ya koyar da hadisi na farko isti babu ta'siri salatul zuhur fi sibatul harb mustahabbantin dinkin da lokacin azhar idan ana tsamin zafi ila an yadrib al-waqt har zuwa lokaci da bi sanyi wa tankatir al-harara anan zafin ya ragu qala al-ulama malamai suka ce laysa lil ibrad fi shari'ati tahdidun a shari'ance ba wani mafi da ya zo ya iyakance tsawon mulki ne da za a jira kawai dai za ku jira gwargwadon da kuke ganin yanzu zaben ya ragu ba kamar ta zuba a farkon lokaci shi ne tsau sawa'in kun jira da minti ashirin ne kun jira da talatin ne kun jira da sha biyar ne ya dole gurin an kwatanta da tazu a farkon muktari shi ne kawai ba shi ne ke nufi babu wani tahdidi kaga tahdidi ne cewa ko ina tare da rubu zira'i wannan kaga ba nasu gani ba istihadi ne na malamai ذاك بعد نبوة ويبين الصنعاني أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان الإمام الصنعاني لا بقى أتيهيتي مطلي كفنسن أبن لا أتفه وجه بحي دنجل دبيان ورجل اللوكة بلا أجلة أبن da ke nuna haka ma a farga hujjar sani min hadisi Abu Dharr abin da Imam Bukhari suka rawaito na hadisin Abu Dharr sani yake kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance cikin wata tafiya tare da Annabi فأراد المؤذن أن يؤذن من الظهر إن كلا صلى يقول كلا صلى الظهر فقال ومن لعل تبكي أبرد أنت ولا رانا لا ثم أراد أن يؤذن بان عندما في ذلك ويؤذن كلا صلى فقال له من لعل أبرد أنت ولا رانا ولا أنجانكم فقال له أبرد وبغدر حتى رأينا قيء التنين أحسيد مكرم بغني inuwar tarin yashi a cikin kasu da ana cikin sahara idan iska ta kada ta kada ba za a ga yashi ko lalayi ya ɗin tudu da kansa ba yake hasu da irin wannan yakin na sarki gani yana da inuwa sannan aka sallata Allah ta kun fahimci ma'anar da ku ma'ana kun ga kenan wannan ya kamata a ce ahlus sunna sun fi kowa kwatanta wannan idan ana tsananin zafi amma wadansu yan wasu da aka ce ana sallah karfe ɗaya karfe ɗaya kawai shi kenan ko ana zafi ko da sanyin hunturu duk ɗaya ne ko lokacin damina duk ɗaya ne ina waɗannan sunoni sai a rayar su limami sai ya bayani da an zuba yanayin zafi yake to jama'a ga hadisi fa manzon Allah yake idan an zo lafiya dan saurara kuma a zahar ko abin yake fa wanda la'asar la'asar tana nan ta iya muktari ya shigo sun karfe ɗaya da rabi sai a saurara sai sun kai sha biyu da rabi sai a saurara sai ɗaya da rabi a sallah lokacin zafin ranar ya ɗan ragu in an kwatanta da farkon muktari ko ya shigo ɗin sauran kwata sai a bari sai biyu sauran kwata wannan kwatance ne kawai gwargwadon da kai ga eh lalle kun kwatanta umarnin manzon Allah an yi jinkirin minti ashirin ne ashirin da biyar ne talatin ne mafi abu dai mai muhimmanci shine bin manzon Allah din kar ya kasance da abinci ba sai a ɗan jinkirta ba ku komai idan sun yi riga a zafiyar da ya wuce shi kenan sai amma wani lokacin ma karfe sha biyu da kwata lokacin sallah zahar yayi sai ayi wani lokacin sha biyu da rabi ne wani lokacin ɗaya saura ashirin ne sai ayi amma idan aka sa lokacin sai dan ne karfe karfe sai karfe sai karfe sai wannan sun dauka sun yi sanin ko yawanci yan al'ada ko yan gargajiya ko karfe biyu karfe biyu sallah ko kuma ahli sunna karfe ko karfe sai sallah to kuma wanda ya dace da sunan manzon Allah ba lokacin ne kan jama'a wata rana a kansu da wata rana sai sai na gaba wata rana sai biyu da biyu wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah gwargwadon yadda yanayi ya bayar gwargwadon yadda mukhtari ya shigo abin da zamu gani sai abu biyu mukhtari ya shigo sai mu sallah yanayin maza biyu ne sai mu dan duba ta saboda aiki da wannan hadisin ina fata a fahimta وهو يرسل الى قدر ابراهيم وانا حديثنا دان سيريت ده متي وانا سيريت ده متاني زوا غرغد اللوكتي na جمله da za'i wa annahu zuhuru shay'in min jibran shine bayyana kinwa da wato ainihin katanga ko katangu ko kuma garuruka wa na yada mutumin kansu na biyu annan hukuma ta gudare ko wa kana bi rahat lil musalli hikima a cikin wannan shine ana son mai sallah yi ta hutu a tsanaki liyakuna ahdara musalli don ya ta halarta zuciyarsa wa abada lahu an yaqal sannan kuma ya ta nisantar da shi daga damuwa na uku wa annal hukmu yudiru ma illati lalle hukunci yana tafiya ne tare da illa da ta haifar da shi sababin da ya haifar da shi fa ma za wujud al harru fi baladin idan dai an samu zafi a gari wujud al fadila ta tasir to falalan ayi jinkiri tana nan wa amma al bilad al barida amma garurukan da suke dama su wuraren su yanayin su dama a cikin sun ولفقدها هذه العلة لا يستحب تأثير ثلاثة سنوات هو النباء كان مستحب للإجلاء بنوك كنت أيكوك ثم إلا بإحسن تابوان ذاتي به نهد ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير ظاهر الحديث ذهبين بذلك فهمت من حكمة الجنشين أن الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت hukuncin ya shafi kowa da kowa da wanda ya je masallaci jami'i da wanda uzuri ya sa zuwa a gida shi kadai dukkanin su dai su jira in zafin ya shigo su dan saurare shi ba wai sai wanda zai je jami'i bane ba wai in kana gida tunda ba za ka fita ba ai zafin gure da zai kama a'a lokacin za a kan sawan kana gida ne ko kana masallaci لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر domin su duka dai suna tarayya da juna wajen samun damuwa a sakamakon zafi din na biyar أنه يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملهم فيها an san an kawo mai sallah ya bayar da sallarsa yana nesa da dukkan abu mai shagaltarwa da zai shagaltar da shi an haɗa da sallah din wa mulhi ko abin da zai wato mantar da shi fiha daga Allah ne ke mulhin din abin da yake ya ji alu yulhu ma'ana ya kasance ya gafala da sallah wato ka kuma abin da wannan hadisi ke nufi ke nan sai mu dakata a nan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya mu lafiya wanda muke kuskure kuma Allah ya yi mana sai a kira sallah kamar sallah dan an tafafan kaɗai daga cikin tambayoyi idan mu kuma ba a wancan zuwa akwai tambaya da sai mana kwance guda ɗaya wadda wani bawan Allah ya rubuto hadisin da yake magana dangane da limancin mai ziyara imamatu za'ir kenan haka shi imam abu dawud ya masa babu babu imamatu za'ir mutum ne ya kawo ziyara nan gari kan ya halatta muku limanci mutum ne daga makoni ya kawo ziyara damboro ya halatta wa ɗan damboro limanci mutum ne daga damboro ya tafi ne ko ya tafi wata unguwa ya halatta musu limanci ko bai halatta ba shi ne abin yi imamatu zafir mun ta kusan matsalar ko wato an fito da matsalar mene ne hukuncin wannan a wancan lokaci dan uwa ya rubuto mana hadisi zan saki mai sarki yau حديث نما أبو داود رويته حدثنا مسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان أم بليل قال حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة أبو أبي يأتي malik ibn huwayl cikin sahabban manzon Allah ya kasance yana zo mana unguwar mu nan inda muke sallah sai aka yi iqama sallah fa qulna lahu kullu kasalli tafaddal tafalli yace da muke mana sallah fa qala lana sai malik ibn huwayl yace qaddimu rajulan minkum yusalli bikum ku gabatar da kai da cikin ku yi muku sallah shi malik ibn huwayl yana cikin sahabban manzon Allah yana cikin mata samari da abin lokacin manzon Allah wa sa'uhaddithukum nima la usalli bikum yake zan ba su wani hadisi wanda shi ne ya sa mutum muku sallah sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah cewa man zara qauman fala ya ummahum duk wanda ke wa mutane ziyara kada ya mutu musulunci wal ya ummahum rajulun minhum wanda ke cikin su ne zai musulunci hadisi ne ingantacce sun lokacin mun yadda hadisi ne ingantacce sai da ke da muka ce za mu sake lokawa mu sake tabbatarwa to amma muka ce sai ko mu duba mu gama zanganin malamai a kai wannan shi ne abin da faɗa tun da ga abin da zan faɗa yanzu na ta ɗauko duk abin da na bincika na ta ɗauko shi ne kawai a cikin wannan ɗan kalmomin da na rubuta ita wannan mas'ala ta imamatu za'ir mutum ya kawo mutane ziyara amma ya mutu yi hadisin da suka zo kanta ba wannan hadisin bane kadai akwai waɗansu hadisai daban to kuma an kasa su ne gida biyu akwai al-mutlaka hadisai da suka ce karkai kadai akwai al-muqayyada hadisan da suka kadai ce waɗancan suka ce karkai sun da kuka an mun da ku karkai sun da ne sai da izinin su bayan karkai kadai bai leko hadisan da suka ce karkai sun da izinin ku ba ga su yin karanto mana misali cikin hadisan da suka ce farkon kaɗan akwai hadisin da ya kawo wanda ba ta nan ya mana ba shi da mun yi yan tsari da kaɗan yanzu hadisin da yake cewa salatatul la tujawizu salatuhum azanahum mutum suka san da su ba ta yi ke kunnen su da shi ne suna nan inda suka yi ba karba ba na farko al-abdul al-abdul abid bawa da ya gudu da wurin ubangidansa حتى يرجع حتى يمسك اللي يداوي نجي وامرأة باتت وزوجها عليها ساكت مكتوب ولا تكون منكم تنافسي بإيتاء نجي وإمام قوم وهم لهم كارهون da mutanen da da mutumin da ya mutane da mun alhali ba ta so karfi da yaji liman ko da siyaki ko ba ta so kuma sai yayi sallan sa da ta yi kusur nan sada ina fata mun fahimta ka iya zuwa kan sa'a mutane biyar ba ba ka san sallah shi kenan sai kuma kana son sai ka yi daɗi ne to wannan sallah ka ba za ta wuce da ne kunnen ka ba to hadisan da suka yanke kan da da kaɗan daga cikin majimbi ne su ma zan kawo ko ɗaya ma kawai saboda lokaci na farko hadisu abu mas'ud hadisin abu mas'ud al-ansari yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إيما وفي رواية سلما ولا يؤم ولا ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يسأل في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند wannan hadisi manzon Allah ce wanda zai mutane limanci aqra'uhum bi kitabillah wanda yake cikin karatu Qur'ani limanci babban abin da ake bukata waye gani wajen karatun Qur'ani yana baiwa harfa halkin su yana na mafitar su da kuma sifofin ya san ka'idar inda ya kamata a tsaya da inda bai kamata a tsaya ba cikin karatu fa in kanu fil qira'ati sawa'an in sun zama sun yi kunnen doki an samu mutum biyu ko uku sun yi kunnen doki ko ya ƙara ido ko ya gani ne wajen qur'ani fa alamu bi sunna to wanda ya fi sauran sanin hadisan manzon Allah wanda ya fi iya sunnar manzon Allah ko fa in kanu fi sunnati sawa'an in aulun sunna sun yi kunnen doki fa akadamu hijra cikin cewa fara yin hijira wannan ana magana idan sun yi hijira daga wani gari zuwa wani gari to cikin cewa fara yin hijira yana da falala akan wanda ya zo daga cikin kenan فإن كانوا في الهجرة سواء إن أرادوا الهجرة يريدوا فأقدمهم سنا ويتكلوا don daga cikin kamala akwai shekaru a wata riwaya ce Suleiman wa ya rubuta shiga musulunci idan duk musulunci suka shiga kaga in duk musulunci suka shiga musulun da suka waye riga shiga yana da sallah akan wanda zai daga baya idan kuma a da mata an haife su suna musulmai to waye ya suke karu har yanzu ya riga shi nan wanda riga shi ya riga musulunci ke sai kuma ga Allah ke wala yu'ammanna ar-rajulu fi ahlihi ba a yawa mutum limanci a gidansa wala fi sultanihi ba a yi masa mulki a daidai kewayen mulkinsa a cikin mai unguwar a ce a masa limanci a unguwarsa shi ne mai garin a yi masa limanci a garin su an fahimta ko kamar a nan gurin ba za a yi wa su limanci a barna ba sai in ya gama ma ya ku yi in ba haka ba kuke yi wala yi ta abin yi laifi ne ala ta turbata ji ba a zaunawa mutum a kan shimfiɗarsa a gidansa an zama ku illa bi izini sai da izinin sa duk waɗannan ababen sai da mu sai da izinin sa ka kawo ran ziyara gida ba za ka yi mulimanci ba ana ikama ba za ka yi zarar ka wuce gaba sai ka tsaya ni ne zama su yi da haƙƙi in na da cewa a ba zama sai to a sama kallahu bismillah sama kallahu bismillah sai in gabatar da wani sai ya halaka in nuna limamin nan masallacin ba za a gaba a yi kama kawai ko wuce gaba sai in na ga dama na gabatar da kai sai ka wuce gaba ina ba da kofin ta to kaga ana wancan hadisi da ya hana mutum yi wa mutane mulki in ya kai musu ziyara kun yana nan ne ala ikratu ko ko musayyib ne musayyib ne mutum ne hadisi lillahi ne shi ne kai ne dan kar ka dauka ne wannan fahimtar da kai akwai maganganun malamai daban amma duk ban kawo su ba sai na ɗauko guda ɗaya kallon kallon idan ka duba littafin tuhfatul ahwadi sharhi tirmidhi na tafsir rahman mubarak kafuri yace qala bil intaqa wa aktharu ahli al-ilm mafiya yawan malamai suka ce Allah la ba'ata bi imamati zahir babu mafi wanda ya mutane ziyara ya yi musu limanci bi izinin rabbil makani inda izinin mai wurin da yake zo ka wuce لقوله في حديث ابي مسعود سبب ابين ده مثلا الله فدا في حديث ابي مسعود ده يقول الا باذن sai da izinin sa dan da akwai maganganu da yawa ka duba cikin nailal awtar na imam kokani ko juz'i ne ina da mujalladi na biyu juz'i na uku kenan nailal awtar inda yake magana babul imama a ji kokani yayi bayanai masu yawa da wanda suka ce kaza da wanda suka ce kaza sai ka saka da fitar da sakamako a da kuma wancan na mubarak kafori da yin zai lantar ko gasinan ko cikin fatar bani ko an cikin hanyar mazafi da arba'a akwai littafi na guda su kutum akan limanci a hakamar imamatu wal ihtimam wani irin academic dissertation din ne wani ɗalibi a jami'a ta riya yana da kyau kwarai da gaske a hakamar imamatu wal ihtimam abin da yake da alaƙa da limanci ta ɓangarori da zama ya yi magana a cikin kaga a nan gurin kamar dole na faɗa sauran nan idan mutum ya ga wani hadisi kire da lafiya ko da haka ba karfe garajen kwarefawa don san jikin ya fada cikin abin shi yasa muka ce za mu bincika abin da dan wayar sa kuma karfe garajen ɗaukan zafi sun abu yanzu ne da wannan hadisi ce ya tsaya wa nasa duk inda mutum ya zo inda an gosa ne limanci bai halatta ba ko in na zo da kuma na limanci wannan bai halatta ba ko kuma inda ga nan lala abokan adam ya zo zama cikin wani limanci bai halatta ba ko in wani je wani gari su kaga ne sai mutum ya barna da yawa bai sani ko da haka ba inda ba a so mutum yi ta hanyar ba da izini ba kawai don dai daɗi limanci kawai mutum ya wuce gaba amma idan limamin masallacin za su biyu sai zo kai ke gaba shi kenan a'a jama'ar wurin sun amince zo kai ke gaba shi kenan a'a jama'a ta tabbatar ba ta kan limancin ta sai gaba ne a tabbatar ba ta ita ma ka fata kun lokaci ka rasa sallar ka dan ga tun Allah ya faɗa sallar ka ba za ta wuce kunnen ka ba ba a limancin karfi da yau yana ta dama yanka yanzu na yamma sai ta duk binciken da muka yi ba shi sa muka sun dama da waje kuma cikin abin da muka faɗa ba a jikin jikin sauran musulun ba mazalla ta illa bi kuma ga malaman da suka fahimta kuma ga references da ba ai magana ta ta kare ai kuna amfani da binciko kafin ka faɗa kaga shi da binciko ka kafin ya faɗa yanzu sai mutum ya rufe yadda zai misali idan aka sa mutum wane ne farkon tana da wani magadaci da ya ce idan wani je wata unguwa ya yaɗa unguwar limanci ko ya je wani gari ya yaɗa garin limanci abin nan da ya yi ya yi bid'a ko ne ta fara fahimta haka ko akwai wani magabacin ka cikin sahabbai ko tabi'ai da ya fahimta haka a ga wannan magana ce domin duk wanda kuka yi jayayya da cikin hadisi bayan hadisi ya inganta an ka to hadu ko ila a kawai da sahabi ke tabi'i da kai su kunkin sahabbai da tabi'ai wani magabacin cikin wannan fahimta wannan kunkin za a kai don ka kai su ka gama da waye magabacin su cikin sahabbai ko tabi'ai da yake don wani ya je wata unguwa yawa yan unguwar dubanci shi kenan ya yi gida kuma da yin ta'arifin gida a wajen sa da yake ta'arifin gida ka tsere wannan idan ka so ka tsere mutum sai ka yin ta'arifin gida ya kawo cikin zuwa ya marubuta da suke rubuci a kan gida ta biyu ta haka ta ta biyu idan wadda almaliki cewa ne ta abu tama cewa ya kawo tarihi da yake cikin kalmar ta zuba da kaida littattafan da aka rubutu a kan bid'a na magabata tun na da biyar shi da kake saka sabon cikin ko kamar kamar sun yi amma ba kawai mutum ya ji daɗi ba shi ma ya je ne ya yi shi ma yi ina da ɗan gurin ya ta abin da yake faruwa shi ne kowa na son yi wa'azi amma ba wanda yake son yi wahalar da kanka wajen bincike ko za ka je ka wahalar da kanka wajen bincike kuma wani na son dole sai ka ka kuma ka kaji na wani imam da maskari ke cewa أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وترجو بعد ذاك مرآتي yake hakkawai in kwana in hana ido na barci ina dangare ina bincike ko kuma ka kwana kana barci in kana jin kai ka samu ni haka yake a asibiti sahara na tuba wa tabitu nawm ya sarji da aka zata ba yake ta zai gaba sai ma ka san da kai ba da kuma tana wannan mahabbaci ya iya karatun Qur'ani amma yana da sakaci wajen waɗansu al'amura na addini wata ya kai inda biyu kuma inda biyu ne zai ban mala da kuma wani jigo amma ya kiyaye amma ya kiyaye kansa na bin dokokin Allah wanda za ka bi ciwon na ma'addaki tare da yayi a wajen sallah shi kaɗai ta shafa kai da bayan wanda yake cikin sallah ta shafe ko ku duka saboda Allah bai na cikin hadisi ba wanda za ka ɗauko mai jiya maka jami'a hadisi in yana da wani kurakurai na shi na wajen sallah wanda shi kuɗi ta shafa ka zai kaɗai tasiri gare ka da kai ma a nan gurin inda ake magana wani akwai adadi na hukka gawa ne gawa ne gawa ne to waɗannan sun fi wannan kare dokokin Allah sun fi kwatanta gaskiya da kwatanta adalci da kwatanta tsantsoni da kwatanta tsoron Allah ba na kasa ba zan laifi ba kama wanda ba zan laifi gaba da zan yi ba amma ya wata kwatantawa idan muka ce muna jiran kai mun samu wanda ba da laifi a duniya su ba za mu gona da kowa ba ba zan yi ba ko ya ta gaba da laifin gobe ka bi digin sa ba ne wanda ka bi digin sa ga gane laifin sa ya dinga gane ba kana jin tsoron jira ya ji amma idan ka bi digin mutum sai ka kule shi kowa to abin da ake bukata ya yi ta kwatanta gaskiya to a nan gudun sai mu ɗauko in hasiban suna da yawa wane ne ya fi kwatanta gaskiya wannan kan wajibi ne kowane mutum da Allah ya wa ilimi sai mun kankanta sa to yi kokarin kiyaye martaban ilimi koyawa kuma abin da yake faruwa shi ne wanda yake yana karantarwa yana wa'azantarwa yana faɗakarwa ko yana limanci jama'a suna masa hisabi hisabin kabi cikin ka akwai wanda zai manka da barna amma haka din ne yake rike da ni illar ka shine kai ne lima ko wani abu ne ya halatta amma sai idan kai a kuma abin hada su liman to shi din lokacin Allah kuma liman ka bai da ba to amma wannan na cikin nufin cewa kuma wani malami ne ta tafi ne ta wata har ya kai ya zama da mutum ke sama a gaskiya ya kamata mutum ya kwatanta tsoron Allah wato ba wanda aka haihuwa da takawa gaba daya kuma ba wanda zai tashi sun kabarta ta tawaye ya hadda jikin ta tawaye ta yana cikin hali na kimtsuwa da sanin ya kamata haka kawai ba tare da ya koya ba ta ga hadin da Allah ta yi da ta tabbar يكبرك الله ومن يستعفي يعينه الله من معنى يستعفي ma'ana yana neman koyon isa yana neman koyon kamewa ba da wani suke kinki suke koya ya tasabbar ai ya tasallatu sabara ba da hakuri ba sai su koya hakuri da ƙarfi a wani abin kamar zai yi rigima sai zan ce bari zai yi su wannan sai na gobe na sake mai tawa ka nuna koyon hakuri kinki manzo Allah ce duk wanda yake koyon hakuri to sai Allah ya mai da hakuri ya zama sukar ta dindindin duk wanda yake kokarin koyon kamewa sai kaga Allah ya sa kamewa ta zama sukar ta dindindin kaga yanzu koya ake ke koya ake ke da karfi za ka yi koyon abin na biyu kuma ka samu abokanai wanda ka san ba za su maka mujamala ba mai yin abokanai na farko sun mutane kirki kamammu ne masu kokarin kwatanta gaskiya ne masu kokarin kame bakin su ba karya ba zagi ba cin mutunci duk da kana da kai zagi a cikin su ka ga ba ko wani ne ba sai ka ji ba daɗi gobe in za ka yi kun suna ba kai yare ne sai ka zama bariya a cikin to da haka da haka abokanai da gudu su ko ba kama sai ka zama nan gari in za ka rinka yawan zuwa ana hira sai ka rinka zaɓen majalisi na gari in za kana inda ake ɓarna sai ka kai maka to da haka da haka sai mutum zama mutumin kirki kuma ruhun abu ko mutum yana ya kansa addu'a shi da kansa cikin gari yana Allahumma ya mukallibar qulubi sabbit sabbi ala dinika da haka da haka sai mutum ne wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambayoyin da kuke kuke rubuta sun hada da in karantawa yana yake cewa an ce idan mutum ya wuce cikin mai sallah sallah da ta lalace in wannan matar ba da dace to ya shi namiji in yake ta gaba mutum namiji in yau ta gaban mace tana cikin sallah sallar ta bata lalace da kita shi ya saba wa Allah da yake ta gaban mai sallah dan mun karanta a hadisin baya da da sai har tsawon 40 da yake ta gaban mai sallah ko amma sallar ta wannan yake cewa ina cikin sallah sai na ga kamar sauƙaƙa na gidana na wutan lantarki wuta ta saba wa zan yi ba magana sallah a lokacin sai ta gwada sallah an fahimta ko akwai abubuwan da kana cikin sallah za ka iya yin su aikin da za a yi ba ya da yawa kana cikin sallah kamar da ma ka riga ka sunna da shi da sallah da shi kuma idan za ka fara ta faka kana kusa da wajen sai ka zo da kake ka cigaba da sallah kana cikin sallah ta rufe kofa sai aka na bubbuga kofa kuma ta ji wanda yake bubbuga kofar ka san wani kana kusa da kofa ta sawa ɗan ke ko biyu za ka sabi da shi ka kusa da sallah ba sai ke kawar ka ta amma gyara da lura ba kaga sai ka yi sallah ka je ka dauke yara ina ba tun kai da ko ki kun kai da ki ai ba maganar sallah ba za ta yi wani malami da wani abokin mu ko da shi ba da wani aboki ba tun da shi da ya yi mu kare da shi amma da akwai amini da ta buwa sai da akwai amini da nan a me wa ji ne kare da shi a garin karin fada garin in masa sallah muna wa kuma ya ta ya ya ta da sallah ya kula da da hukumar kallon wani sallah ke ɗan tafawa. Har da rawar yake Amma yana ganin wani sallah ke fatiha bayan imam karatun fatiha bayan imami lokacin da yake sallah ta bayyane karatun da abin wannan shi ne mafi karantun abin da za faɗa yanzu tambaya ta ƙarshe karanta bismillah cikin sallah wajibi ne kafin fara sallah kafin fara sallah cikin sallah ya halatta sallah kuma maganin ya halatta da noma bismillah in dai za ka fara sana'a daga farko farkon sura dole ne ma yin bismillah mutumin da wuri cikin sallah kaga farko sai mutum ya karanta fatiha ce karatun fatiha ne sai kai basmala illa iya ka karanta za ka fatiha za ka karanta sura in sura za ka karanta daga farko za ka samu idza zulzilat al-ardu zilzalaha da sauran in dai ta ta ga kuma lafiya in ba sun su tauba ba sun sun su tsake sura to wannan ba dole bane kai basma dole ne basma أو بدأت براءة لتنزيلها بالسوء وفي الأجزاء خير من تلا لا بد منها فمكة تلك كاو وفي الأجزاء خير zaɓi ko yin basmala ko karbi da kada da hannun sai mutum ke da su da wajen tsora a kansu guda biyu ne kawai za mu kwana da kankan su insha Allah ya kuka kai ke ratar tsawon da za a ce amma na ga wata magana ta malamai da suke nuna in tsakanin inda za ka wuce da inda zai sa gocinsa ya kai jirafin kamar ga inda gocinsa yake kuma gaba da ya yi tsorewa amma mutumin da ke karkashin wannan ila din tana na wannan wannan ginshikin nan ya ce ga wani kawo shi ta gaban wani to kaga na kira mata sallah ke urbi da aka gudi na tsawon wuri ba ina ba da za fahimta wallahu a'lam sai mu dakata haka eh to ai hadisin ban sani bayan ganta ko bai ganta ba shi yasa mun faɗe shi ba shi yasa na ce maka iyakacin sani na kaga hadisin ya ganta in ka ganshi faɗa mana sai mu faɗa ko ya ga abu ne mai sauki ba abin da ya yi ganta ko jazakallahu khair in dai ka tabbatar ya inganta in dai na cikin a in dai na shiga kullatin nabi ne sai dai ka sai haka ka fahimta amma ba hadisi ne ya haka ba wannan yana nuna tsakanin inda manzon Allah ke yi da sutura su guda biyu wannan da babba in wannan ne ni ma na gan shi amma in wani ne ba wani kuma da ba mu ya kirce eh to wai cewa a abitu saharana duja wa tabituhu nawman wa tarju ba'da dhaka lihaqi lihaq kadi anta to sai Allah ya sani mu yammacin gobe da magariba ko sannan kuma gobe da daddare an ce bayan shai akwai makoni ko a makoni ko za a yi wa da daddare eh ta an tashi daga nan insha Allah sai mun tashi daga nan sai mu ji insha Allah za mu yi na magriba sannan bayan shai na wa alaikum salam suna da sallah su